بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه متفق عليه
na'am a karatu wanda ya gabata muna cikin bayani akan baban da ya shafi al-iqtisadu fil ibada نعم wato tsakaitawa a cikin ibada mutum ya zamanto ya kwashi abin da zai iya tafiya da shi ba abin da ya fi ƙarfin shi ba to malam ya shigo da hadisin na na aisha radiyallahu ta'ala anha hadisi daga nana aisha yardal allah ta ƙara tabbata a gare ta nana aisha ta ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce idza na'asa ahadukum wato idan kowane ɗaya daga cikinku ya fara gyangyaɗi wa huwa yusalli alhali yana sallah gyangyaɗi ya fara zo mishi to faliyar ud ya katse wannan sallar ya kwanta ya huta hatta ya zahaba anhun naumu hadde wannan barcin ya tafi daga gare shi idan yana cikin ibada yana ƙiyamun laili da dare ya ga yana cikin tsayuwa yake gyangyaɗi to ya tsaye da sallar tashi ya kwanta ya huta har wannan iba- har wannan barcin ya tafi daga gare shi نعم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa inna ahadakum idza salla wa huwa na'isun wato haƙiƙa kowane ɗaya daga cikin ku idan dai yana cikin sallah alhali kuma yana gyangyaɗi la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfir bai sani ba wataƙila zai tafi yana neman gafarar Allah fa yasubbu nafsahu ya dinga zaga- zagar kanshi ya dinga tsine wa kanshi albarka wannan hadisi muttafaqun alaihi wato wannan hadisi yana bayyana mana cewa mutum kadda ya takura wa kanshi kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake da kwai haƙƙi a kanka kai ɗan adam to hakanan kan naka shi ma yana da kwai haƙƙi a kanka نعم jikinka yana da haƙƙi a kanka idanka yana da haƙƙi a kanka hakanan iyalinka suna da haƙƙi a kanka kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa abdullahi ibn amr ibn al'as allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa sannan kuma a wannan hadisin za mu gane cewa idan mutum yana cikin ibada sai ya zamanto wani nau'i na kasala na ragwanci ya shige shi to ya yi ƙoƙari ya canza wannan ibadar in hal yana ganin zai samu nishaɗi ko kuma ya yi ƙoƙari ya kwanta ya huta hal wannan abin ya tafi hal wannan barcin ya tafi saboda idan ya ci gaba da ibadan nan yana cikin barci watakila zai je shi ya dinga cewa Allahumma gafirli ya yi kuskure ya ce Allahumma la taghfirli نعم to kaga zai tafi yana neman gafarar Allah sannan kuma ya dawo ya dinga yi wa kanshi mugunyar addu'a yana Allah kadda ka gafarta mu نعم ko kuma ya je shi yana roƙon shirya Allahumma inni as'aluka al-hidaya Allahumma hadini Allahumma hadini yace Allahumma la tahdini نعم to kaga yas'alu dalala kenan نعم yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da shi kuma ya roƙi mata ko kuma ya je yana roƙon Allah subhanahu wata'ala afuwa da rangwame a cikin al'amuransa amma kuma ya roƙi Allah subhanahu wata'ala kishiyar haka saboda idan gyangyaɗi ya fara shigowa mutum akwai waɗansu batu da surutu wanda zai dinga yi sai daga baya zai ce ai shi bai ma san ya faɗa ba to don haka sai ya daina wannan ibadar ya huta halbarcin ya tafi sannan kuma ya ci gaba da ibadar shi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da shi نعم na'am وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات مم.
فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا رواه مسلم قوله قصدا أي بين الطول والكس والقص والكسل na'am hadisi daga baban Abdullahi shine Jabir ibn Samura Jabir ibn Samurata Jabir dan Samura Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa jabir ɗan samura aswa'i ya ce kuntu usalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama salawat na kasance ina sallatar sallolin nan na lokaci biyar tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan hakanan kuma ina sallatar juma'a tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce fakanat salatuhu qasda wato sallar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta juma'a ta kasance salla ce tsakatsakiya wanda ba tsawaitawa sosai a cikinta sannan kuma ba taƙaitawa a cikinta wa khutubatuhu qasdan sannan kuma khutuba shi ita ma wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake yin ta a juma'a khutuba ce wanda take tsaka-tsakiya wanda a ciki duk abin da ya dace a ce wannan khutuba din ta kumsa to ya shigar da shi a ciki sannan kuma ba wani abu wanda zaka ce ba shi da muhimmanci wanda aka zano shi a cikin wannan khutuba din khutuba ce wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake yin ta ba ta da tsawo tsawo wanda zai sa mutane su kosa sannan kuma ba gajera ba ce kwakwaf wanda zai zamanto akwai abubuwan da ya dace a ce an yi magana a kansu wanda ba a shigar da su a cikin wannan huduba ba to wannan jabir ibnu samura ya zo cikin sahihu muslim ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato yana gaya wa jama'ar cewa ma'aiki alaihi salatu wasalamu wato yana yin sallar idi kafin wato ya huduba kafin ya yi huduba ake yin sallar idi sai an yi sallar idi sai a yi huduba sannan kuma shine ya yi wa mutane bayanin cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu a juma'a idan yana huduba a tsaye yake yi ba a zaune yake yi ba ya rantse da Allah ya ce ya yi sallah sama da sau dubu biyu a bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu amma bai gaba ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi huduba a zaune na'am an gane ku to wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi to akwai hadisi na abul yaqzan wato huzaifa ibn al-yaman Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa wanda shi ma yana cikin wato sayo muslim din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna tula salatin rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi wato haƙiƙa mutum ya tsawaita sallar juma'a sannan kuma ya zamanto huɗubar da ya huɗuba ce madaidaiciya ba yabo ba fallasa a cikinta huɗuba ce wanda bata huce gona da iri ba to wannan alama ce wanda take nuni akan cewa lalle wannan limamin ya fahimci addini na musulunci kuma ya san abin da yake na'am qawluhu qasdan faɗan shi da yace fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasda ai baina quli wal kisar tsakankanin tsawaitawa da kuma wato baina ɗul tsakankanin tsawo wal kisar da gajarta na'am wa ana juhaifa wa habib bin abdullah suwa'i radiyallahu anhu qala آخى النبي صلى الله عليه وسلم آخى النبي آخى النبي نعم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني سائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا جميعا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان رواه البخاري na'am hadisi na gaba a cikin wannan babe shine hadisin Abu Juhaifa Wahab ibn Abdullahi Aswa'i Allah ta'ala ya kare yadda da shi abu juhaifa ya ce akhan nabiyu sallallahu alaihi wasallama baina salmana wa abid darda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira daga makka ya tafi madina to saboda ya zamanto mutanen makka waɗanda suka tafi madina kadda su dinga ganin madina bawai sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi ƙoƙari ya haɗa yan uwantaka tsakankanin almuhajiruna da al'ansar alladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wato zai kirawo mutum wanda muhajiri ne daga cikin waɗanda suka yi hijira suka zo madina sai ya kirayo wani daga cikin mutanen madina sai ce to da kai da shi yanzu kun zamanto yan uwan juna idan ka rasu zai gaje ka idan ya rasu za ka gaje shi a farkon musulunci to haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kulla wannan yan uwantaka kamar yadda anas dan malik ya faɗa kuma da yawa daga cikin sahabbai wato suna ambatowa to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kulla dan uwantaka tsakankanin wato shi wannan abu darda da salmanul farisi an gane ko kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya iso madina akwai abdurrahman ibn auf sai ya kulla dan uwantaka tsakankanin shi da Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari wanda Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari a lokacin da aka kulla dan uwantaka tsakankanin shi da Abdurrahman iyalinsa guda biyu ne ya kiraye shi yace ya Abdurrahman fa arada alaihi ahlahu wa malahu yace ga iyali na nan zabu wanda kake so in sake da ta gama idda ta ka aure ta dukiya ta kaza ga ta ne ce barakallahu fi ahlika wa malika dullani ala suqi yace Allah sanya albarka a cikin dukiyarka da iyalinka abinda nake so shine nuna min kasuwa Abdurrahman ibn Auf Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a cikin rayuwarsa a cikin wannan kasuwancin da ya fara farabiha min aqdin wa samnin yaje shi ya fara tallar cuku da kuma mai ya samu riba mai yawa wata rana sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya gan shi din akwai alamar da ya kawo akwai bayani a tattare da shi ya ga yana mulmushi fuskar shi a sake ya ce ya aka yi mala abdulrahman ce mishi ai aure ne to mazala ce barakallahu laka aulin walau bishati an gada ku hadisin wani kason yana cikin sayar bukhari wani kason kuma muttafaqun alaihi an gane ku to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kulla ɗan uwantaka tsakankanin salman alfarisi da kuma abu darda waimir ibn sa'ida al'ansari allah ta'ala ya ƙara yadda da su shikenan ana nan ana nan wata rana fazara salmanu abu darda'i sai salmanu alfarisi ya ziyarci ɗan uwansa abu darda ya kai mai ziyara gidan shi da ya je shi sai ya tarar baya nan fara'a ummar darda'i mutabazzilatan sai ya ga iyalin abu darda'i wato ita ce na na ummar darda al-kubra kenan khairatu bintu hadradin sai ya ganta mutabazzilatan wato ta yi mugunyar shiga tana sanye da tufafi wanda bai kamata a ce mata masu aure ba suna sanye da wannan tufafi din kayan da take sake da su a wannan lokacin kaya ne wanda suke ba su da kyawu kaya ne tsofaffi tsun makara faƙal salmanul farisi da ya ga wannan matar ɗan uwa nashi sai ya ce da ita ma sha'anuki ummu darrai wannan me yasa me ki haka nake ganin ki kin yi wannan mugunyar shigal kin sa kaya tsun mokara ba kaya ne ko koya ne قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا a lokacin sai ummu darda'i ta ce wa malam salman ta ce ɗan uwanka abu darda'i wato wanda kuke ɗan uwantaka da kai da shi mijina laisa lahu hajatun fi duniya ba shi da bukata game da abin da ya shafi duniya da iyali da duk abin da yake cikin duniya duka ya yi watsi da su wara a zahari ya yi watsi da su bayan bayan shi ba ruwan shi da mu ba ruwan shi da duniya ba ruwan shi da mu kamar ma ba ma gida shikenan da ta gaya mai haka ta ce ai wuni yake yana azumi kullum kullum azumi yake kuma kwana yake yana sallah adan wane ne zan wa adan dama ba shi bane zan wa adan ba yawa ba suke su shi ne ta ce to in yi zama na nema haka nan mana faja'a abu darda'i shikenan bayan sun gama wannan hira sai abu darda Allah ta'ala ya kare yadda da shi sai ya zo shi gida da ya zo ya tarar da wannan dan uwa nashi salmanul farisi fasana lahu da'aman kaji fa yana zauwa sai ya ce wa iyalinsa ta dafa wa wannan dan uwan nashi abinci ya shirya mai abinci yasa aka mai dahuwa ta bako nuzulan min gafurin rahim wato diyafa kenan aka yi liyafa faƙala lahu kul fa'in nisa'imun shi kenan da iyalinsa ta dafa abinci malam abu ra'i ya kawo abinci sai ta yi wa malam salman bismillah tafaddal tafaddal tafaddal ci ni azumi nake ya ce da shi kul fa'in nisa'imun ka ci abinci ni azumi nake kunga ya tabbata cikin hadisin abu shurai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukhrim dayfahu falyukrim dayfahu ja'izatahu qala wa ma ja'izatuhu ya rasulullah qala yawmun wa layla an gane ku yana cikin sahihain shikenan yace ka ci abinci ne azumi nake Bala ma ana bi akilin hatta ta akula fa akala. Salmanul Farisi Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, ya ce wa Abu Darra'i ya ce ko alama ba zai yi ba, ma ana bi akilin. Ni ba zan ɗanɗana wannan abincin ba in ci shi hatta ta akula har kai ma sai ka ci. In ka gana ci, to hannunka hannuna, amma ba zai yi ba ni kaɗai in dinga cin abincin nan. Fa akala. sai ya sa shi ya karya azumin wannan ya ci abinci wato wannan lokacin da abin da ake cewa lisanul hal wato yana bayyana maka abin da yake ɗauke da mutum saboda lokacin da ita wannan ummud darra ita ce wa salmanul farisi akhuka abu darda ilaysa lahu hajatun fi dunya wato tana nuni akan cewa kullum kullum azumi yake to shi kuma azumi na kullum kullum ma'aike sallallahu alaihi wasallama ya ce la sama man sama al-abad wato dukkan wanda yake azumi na kullum kullum to shi ko nan ba azumi yake ba wanda addini na musulunci ya koyar da shi shi yasa ya ce mishi to ba zai ci ba har sai ya ci shi ma amma inda a ce irin azumi ne na litinin da alhamis wanda mutum yake yi sai ya zama to ka ziyarce shi ko ranar alhamis ko ka ziyarce shi ranar litinin baka azumi to idan ya kawo baka abinci ba za ka ce ba sai ya ci dole za ka ci an gane ko saboda wannan ta nuna cewa abu darra'i shi ai duk abin da ya shafi wani jin daɗi a ce gashi da rana yana cin abinci wannan ta ce kai ya dai kaga wani ba malam abu darra'i ba dai eh waɗansu ne suke cin abinci da rana kuma kaga mutum yana barci akan shin huda da dare har ya raka shinkuri ta ce ya dai kaga wani amma ba abu darra'i ba to shi yasa ya ce da shi ma ana bi akilin hatta ta akula ni ba zan ci ba har sai kai ka ci in ka ga na ci to kai naga ka fara ci shikenan fa akala sai ya fara cin abinci yanayin da azumi na rannan dai sai haƙuri ya tafi falon ma kanan lailu da haba abu darda'i ya ƙumu faƙala lahu nam da dare ya yi malan salmanu ko ya jima a gida kwa da dare ya yi ya kama shi huda ya kwanta shi sai abu darra'i ya tashi ya tafi ya fara kiyamun laili salman al-faris ya ashe shi kuma babarci bai yana kallon shi kyar faƙala lahu na ce kai ina ne zaka kwanta yi barci ya huska fanama abu darra'i ya kwanta ya huta to ashe shi da ya kwanta irin ɗan fakata ne ya yi irin kawa da yaro dubara idan ya fara barci sai ka tashi ka je ka yi sha'adinka sun mazahaba ya ƙumu can da aka jima sai ɗan tashi bijir-bijir ya tafi ya fara ƙiyamun laili faƙala lahu nan salmanul faris ya ce da shi kwanta dai har yanzu lokacin tashin bai yi ba hal yanzu lokacin qiyamul lailin bai yi ba falamma kana min akhiril layl wato lokacin da ƙarshen dare yayi can sulusi na ƙarshe na dare da yayi to a lokacin qala salmanu sai salmanul farisi ya ce wa abu darda'i gumil an to yanzu tashi yanzu wa zalika wassalatu fi hadha alwaqt mashhudatu wato sallah a bala hararta ce a irin wannan lokacin tashi a yanzu fa sallaya jami'an sai suka yi sallar ga baki ɗayansu wato zahirin fa sallaya jami'an yana nuni akan sai suka yi sallar a tare suka yi limanci ɗaya ya ja ɗaya to wanda wannan yana nuni akan halaccin yin jam'i na salatul layl amma ba kullum kullum ba ya zamanto taratan fataratan ahyanan wa ahyanan lokaci zuwa lokaci ba laifi mutum zai iya yin jam'i da wani daga cikin abokanan shi irin a cikin gida na tarin mu kwana da kai da wani abokinka wataran bayan wata ɗaya bayan wata biyu bayan wata uku za ku iya yin jam'i lokaci zuwa lokaci amma ba kullum kullum ba saboda wannan yin hakan din ya tabbata a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah ta dare tare da waɗansu daga cikin sahabban shi kamar yadda ya yi da abdullahi dan mas'ud wata rana abdullahi dan mas'ud kamar yadda ɗalibinsa shaƙiƙ ibn salama abu wa'il Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce abdullahi dan masud ya ce sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam wal bukhari laylatan wa lahuma falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri sau'in murna wa ma hamamta qala hamamtu an aq'uda wa adara annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim abu wa'il yace malamin mu abdullahi dan masud yace nayi sallah ta dare tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi a wani dare manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai gushe ba yana tsaye yana ta karatun alkur'ani har sai da na yi niyyar mummunan abu abu wa'il ya ce sai muka ce wa abdullahi dan masu wani abu ne kai niyyar yi wanda yake mummuna ya ce da na yi niyyar in zauna in shafa mishi lafiya ci gaba da ibada shi kuma duk wanda ya san abdullahi dan mas'ud ya karanta tarihin shi zai ga cewa mutum ne siriri ba mutum bane wanda yake mai jiki barantana a ce gajiya ce irin ta mai babban jiki kawai saboda dadewa ta kai dadewa ce to wannan yana cikin bukhari da muslim gashi nan yayi qiyamul layli tare da wato abdullahi dan abbas innahu min haythu alimtu abdullahi dan abbas bata laylatan inda maimunata wa hiya khalatuhu faqada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama في أرض وارتجع رسول الله وأهله في طولها وارتجعت في أرض وسادة وارتجع رسول الله وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو قبل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسه النوم عن وجهه بيده ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءا ثم قمت فتوضأت مثل وضوء سلمة ثم قمت إلى جنبه فقام فأخذ بأذن يمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر hadisi yana da tsawo hadisin Abdullahi dan Abbas wanda shi ma ya kiyamu laili tare da manzon Allah ga kuma hadisin Jabir dan Abdullahi wanda shi ma yana cikin sahihain ga hadisin Hudhaifa ibn al-Yaman wanda shi kuma yana cikin sahihu Muslim ga hadisin Jabbar ibn Sakhrin wanda shi ma yana cikin sahihu Muslim hadisi ne mai dan tsawo wanda tare da Jabir dan Abdullah akai wannan limanci to waɗannan hadisai duka suna nuni akan cewa ahyanan fa ahyanan wato ya halitta yin sallar dare wato ayi jam'i to amma idan mutum zai yi sallar dare tare da iyalinsa to wannan ya tabbata a sunna a kullum kullum wato mutum ya tashi iyalinsa da dare su yi sallah ta nafila raka'a biyu idan ya tashe ta ta dan nuna alamun barci ya dan yayyafa mata ruwa kaɗan ba da yawa ba to su je su yi sallah ta nafila raka'a biyu za a rubuta su fi zakirin Allah kasiran wa zakirati haka nan idan ita ma ta tashi ta riga shi ta daddaba shi ta ce baban wance tashi ce kai a gajiya nake ta dan ɗako ruwa mai dan sanyi sanyi ta dan yayyafa mishi ya tashi ya wartsake ya alwala su yi sallah ta nafila raka'a biyu to za a rubuta su fi zakiri na Allah kafiran wa zakirati kamar yadda hadisin Abu Huraira ya tabbatar wanda yana cikin sunan Abi Dawud an gane na
faƙala lahu salman to waɗansu kuma daga cikin malamai fasalla ya jami na ai salla kullu wahidin minhuma ala hidatihi kowane ɗaya daga cikinsu ya yi sallar shi shi kaɗai wato dai ka tashi a yanzu ne lokacin sallah ka yi taka in yi tawa da haka waɗansu suka fassara faƙala lahu salman sai salmanul farisi ya ce wa ma'aiki ya ce wa ɗan uwansa abu darda'i ya ce da shi malam abu darda ka sani inna li rabbika alaika haƙƙan haƙiƙa ubangijinka yana da haƙƙi a kanka na ka bauta mishi ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da haƙƙi akan kowane bawan shi na ya bauta mishi kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa mu'adhu bin jabal a tadari ma haƙul ibadi ma haƙul lahi ala ibadi qultul la wa rasulu a'lam qala haƙul lahi ala ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a to ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da haƙƙi akan ka na ka bauta mishi thumma wa inna li nafsika alayka haqqan salmanu yace wa abu darda kuma haƙiƙa kanka kanka shi ma yana da haƙƙi na musamman a kanka naka bashi abinci naka kula da shi da gyaran shi da sauran su saboda kada ka bari ya tafi hakanan saboda akwai abin da ake cewa ad-daruriyatul khamsa to daga ciki akwai wato hifdhun nafs min at-talaf wali ahlika alayka haqqan sannan kuma ka sani haƙiƙa iyalinka matarka tana da haƙƙi a kanta a akanka na ka tafi ka biya mata buƙatarta a lokacin da take buƙatarka sannan kuma baƙonka wanda ya zo wajenka shi ma yana da haƙƙi a kanka na ka kula da shi ka bashi wato ka bashi mazauni da sauransu ku yi hira ka ɗebe mai kewa to don haka fa'a'adhi kulli haƙƙi da haqqah wato ka baiwa kowane ma'abocin haƙƙi daga cikin waɗannan ma'abota haƙƙi ɗin to kowanne ka ba shi haƙƙin shi kada haƙƙin wani ya sa ka danne haƙƙi na wani kada haƙƙi na iyalinka ya sa ka danne haƙƙi na ubangiji kada haƙƙi na iyalinka da na ubangiji ya sa ka danne haƙƙi na kanka kowanne ka ba shi haƙƙinsa don abin ya tafi yadda ya kamata to kaga wannan maganar da Salmanu ya gaya wa Abu Darda'i ita ce maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya gaya wa Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ta'ala ya kare yadda da su shikenan Salmanu al-Farisi bayan ya gaya wa Abu Darda'i haka washe gari fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shikenan sai Abu Darda'i ya garza ya tafi fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fazakar zalika lahu sai ya gaya mai abin da ya haɗu da shi na kalubale a jiya ce yanzu ya rasu da layi ka haɗa ni da mutumin da kawai zai je shi ya hana ni saket a gidana ya je shi na ɗauki azumi ya hana ni azumi da dare ya hana ni in yi kiyamu lele gashi gashi yanzu yanda ya faru sai ƙarshen dare biya na tashi da na saba in kwana ina sallah amma je kawai biya aka ji shiru ya ce na ji ba wai فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa abu darra'i salmanu abin da ya faɗa gaskiya ya faɗa wato yadda ya gaya maka dinnan ba ƙari a ciki kowanne daga cikinsu waɗannan yana da haƙƙi a kanka kuma kowanne akwai buƙatar ka ba shi haƙƙin shi idan kana buƙatar ka zauna lafiya wannan hadisi al-imamul bukhari ya rawaito shi na'am وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال نعم.
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني نعم.
أقول wannan wannan mu tsallake shi gobe sai mu yi shi shi kadai mu yi na gaba حديث
saboda wannan in muka fara shi lokaci da ci mun kare ba نعم Mm.
وعن أبي ربيعي حمزة بن الربيع الحسيني الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Mm.
لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة Mm.
قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين كأن رأي نعم كأن رأي عين نعم فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آفسنا آفسنا الأزواج والأولاد والضيئات نسينا كثيرا قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلتق إنا لنلق إنا إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين فإذا خرجنا من عندك آفسنا الأزواج والأولاد والضيئات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي نعم وفي نعم وفي الذكر لصا- لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات رواه مسلم قوله ربيعي بكسر الراء والأسيدي بضم الهمزة والفتح السين.
والحسيدي نعم والأسيدي نعم والأسيدي بضم الهمزة وفتح السين نعم وبعدها سيدي كم نعم سيدي وسيدي نعم أسيدي نعم بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة وقوله آفسنا هو بالعين والسين المهملتين أي عالجنا ولا عبنا والضيئات المعايش na'am hadisi na gaba a cikin wannan babe shine hadisin Abu Rabi'in Hanzala ibn Rabi' al-Qusaydi Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato al-Qusaydi wannan fami ne daga cikin kabilar Banu Tamim al-Katib wato marubuci ahadi kuttabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin saktarori na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda idan wahayi ya sauko yana daga cikin waɗanda suke amintattu wanda za su rubuce wahayi shine alkuttab ɗaya daga cikin marubuta wahayi kenan imma hadisai imma aya ta alkur'ani farkon musulunci alkur'ani ne kadai ake rubucewa kamar yadda hadisin abu sa'id na khudri ya nuna wanda yana cikin sahihu muslim to amma kuma daga baya manzon Allah sallama yayi umarni akan ayi rubutu din hatta sunnan tashi a rubuce kamar yadda hadisai da dama suka nuna wanda suna cikin wato waɗansu cikin sahihain waɗansu cikin as-sahih imma al-bukhari waɗansu cikin muslim waɗansu cikin sunan da sauransu to ɗaya daga cikin marubuta na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bal wannan hanzala tubunin rabi'i allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce laƙiyani abubakar wata rana abubakar ibn abi ƙuhafa abdullahi ibn usman ya haɗu da ni faƙal kaifa anta ya hanzala ya ce da ni malam hanzala ya kake kwana biyu ba a haɗu ba multu na faƙa hanzalatu sai na ce wa abubakar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi na ce da shi na faƙa hanzalatu hanzala ai ya munafurci kanshi na faƙa hanzalatu nafsahu hanzalatu ya munafurci kanshi wato shi hanzalatu abin da ya yi tunani abin da yake yi ɗin wato ya tsammanin munafurci ne shi da saboda su sahabbai su ba irinmu bane wanda suke wato tazyinul umur suke kawata al'amuransu wato abinda suka ga cewa akwai matsala a ciki to bayani suke qala subhanallahi ma taqul a lokacin abubakar sai ya ce wa hanzala subhanallah wato wannan kalma ce wanda ake zauwa da ita imma wajen mamaki ko wajen abin da ya tsoratar da kai saboda ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama lokacin da abu huraira ya zo ce ya rasulallahi kuntu junuban fakaritu an ujali saka wani ala ghairi taharat fa qala subhanallahi innal mu'mina la yanjus aka hadithin hudhaifa ibn al-yaman wanda shi ma yana cikin sahihu muslim wanda shi ma yake dauke da kwatamkacin kissar abu huraira din nan yace subhanallahi innal muslima la yanjus an gane ce subhanallahi ma taqulu me kace menene aka yi har ka faɗa haka multu na kunu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yudhakkiruna bil jannati wan nar ka anna ra'aya ayn hanzala yace nace muna kasancewa a fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tunatar da mu gidan aljanna ya tunatar da mu gidan wuta da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada wa bayan shi na gari a gidan aljanna na alatu kayan jin daɗi da sauransu da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada wa bayan shi waɗanda suke kangararru waɗanda suka butulce mishi a wannan gida na duniya ya tanada musu a gidan wuta na azaba da bambako na azaba da kwari ruwa na azaba wanda Allah ta'ala ya ta bayani a cikin alkur'ani hatta ka an na ra'aya ainin ka an na ra'aya ainin ya ce to muna kasancewa a fadar manzan Allah lokacin da yake tunatar da mu waɗannan abubuwan guda biyu kai ka ce muna ganin su ido da ido kai ka ce muna ganin saboda wato labari na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama labari ne na as-sadiqul musduq wanda ba shakka akan shi to idan yana mana bayani kai ka ce ga sanan an ciro su an kasu a gaban idan mu komai da komai an yi bidiyon su an kamana ta yadda za mu dinga tsorata duk abin da zai zamanto na shiga wuta ne za mu guje shi da kuma duk abin da yake na shiga aljanna ne za mu yi kokari akan ma'aikata shi mu so shi fa idza kharajna min inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mala hanzala ya ce to idan muka fito daga fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama muka dawo gida afasnal azwaja wal aulad wato za mu yi ta wasa za mu yi ta rungumar iyalanmu da kuma 'ya'yanmu mu zo mu yi ta bashe-bashe a cikin gida mu yi ta sakin huska a yi ta reshe she a yi ta hira da jama'a da iyali da 'ya'ya kowanne mu saka mushi huska mu manta waɗancan abubuwan waddai'at sannan kuma za mu yi ta fama mu yi ta ƙoƙari akan abin da ya shafi neman duniya mu ne mu je mu kasuwa wani ya tafi garaken shi wani ya tafi gurin shi kaza ad-dai'at shine al-ma'aish irin abin da ya shafi sahibul hirfa ya zabu ila hirfatihi sahibus sana'a ya zabu ila sana'atihi wato duk wanda yake da aiki ya tafi wajen aikin shi an gane ko to za mu yi ta wannan kokarin mu tafi nasina kathiran wato sai mu manta da yawa daga cikin abubuwan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da mu shi game da abin da ya shafi wuta kuma ya tunatar da mu shi game da abin da ya shafi aljanna sai mu manta da yawa qala abubakar radiyallahu an abubakar Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato shi ma sai ya ce fa wallahi inna lanalqa mithla hadha yace hanzala ai cutar ba ta ka bace ta kai kadai ya ce har ma mukin manya ya ce mu hakan din muna haɗuwa da shi muna zaune a fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan ya tunatar da mu za mu tashi kaman wato salati ya yi limtu ga baki ɗaya duniya ta fita daga ranmu amma kuma in muka zo mai kayan jaram kawai sai mu ga baki ɗaya kuma hallo abin ba haka ba ne mu tafi kasuwa mu je mu nemo wa iyali abinci a zo a yi kaza a zo a yi kaza ya ce to kaga ai an manta fanɗalaktu ana wa abubakar na hatta da khalna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mala hanzala ya ce to shi kenan sai zama to kaya ne ya tsinke a gindin kaba tunda da na gaya wa abubakar haka shi ma sai kawo kukan cewa shi ɗin ma yana cikin wannan damuwa ɗin ya ce sai muka garzaya muka tafi har muka shiga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muna zuwa wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama faƙultu na faƙa hanzala sai na ce ya rasulallahi mala hanzalatu ya ha'inci kanshi ya munafurci kanshi shi ba jin tsoro ya faɗa hakan nan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa mazak ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce mala hanzalatu me ya kawo haka halka ce ka munafurci kanka menene aka yi faƙultu ya rasulallahi na kunu indaka tudhakkiruna bin nari wal janna ka anna ra'ayu ainin wato muka ce ya rasulallahi muna kasancewa a wajenka kana tunatar da mu gidan aljanna kana tunatar da mu gidan wuta ka an na ra'aya ainin kai ka ce muna ganin ita aljannar ido da ido kai ka ce ita wutar ita ma muna ganin ta ido da ido amma fa'ida kharajna min indika idan muka fito daga wajenka muka koma gidajenmu afasnal azwaja wal aulad za mu yi ta fama mu yi ta kokuwa da iyalanmu a saman shinhudu mu yi ta wasa da ‘ya'yanmu sannan kuma waddai'at mu je mu yi ta fama a kan abin da ya shafi tattara duniya nasina kasiran wato sai mu manta da yawa daga cikin abubuwan da muka kwasa a wajenka wato na wannan tunatarwa ɗin da ka mana faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kenan bayan hanzala ya faɗa haka saboda yanzu kuma in kaji an ce an zo wato ƙolin ƙwal da aka gawa ma'aiki alaihi salatu wassalamu haka to sai manzo Allah ya ce da shi to hanzala wallazi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikr yace ina rantsuwa da sarkin da raina yake hannun shi shine Allah subhanahu wataala ce lauta domuna alama ta kununa indi da a ce za ku dawwama za ku ci gaba akan yanda kuke kasancewa a wajena akan halin da kuke kasancewa a wajena na rizunawa ɗari bisa ɗari da yin lumtu yanda idan kuna wajena kuke lumtu ga baki ɗaya duniya ta muku lami to da a ce za ku dawwama akan haka nan wafi zikiri kuma za ku dawwama akan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala to lasafa hatukumul mala'ika lalle ne da mala'ikai na ubangiji subhanahu wata'ala sun yi hannu da hannu da ku e yanda kuke hannu da hannu da abokan ku to da mala'ikai za su dinga cuɗanya da ku ala furushi kuma akan shin hudun ku kuna zaune a gidajen ku mala'ikai za su dinga kai muku hiyar ku gaisa da su wa fi turuqikum kuma kuna sama hanya kuna tafiya za ku dinga cin karo da mala'ikai kuna cin karo da juna da su kuna ta musafaha saboda halin da kuke kai din an kai matsayi na wato dangane zuwa ga Allah ce amma walakin ya hanzalatu sa'atan wa sa'atan sa'atan wa sa'atan sa'atan wa sa'atan ce sai dai hanzalatu wani lokacin a bayar da shi haƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ka tsaya in za ka yi ibada ka kalkaɗe zuciyarka daga duniya ga baki ɗaya kamar da lamarinka ga baki ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wani lokacin kuma babu laifi a zauna a ɗebe wa iyali kewa a ɗebe wa ‘ya'ya kewa wani lokacin a tafi aje a nemo musu abinci sa'atan fa sa'atan wani lokacin haƙi na Allah subhanahu wa ta'ala ne aje a mushi wani lokacin haƙi na iyali ne na ‘ya'ya ne aje a nemo musu salasa marratin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hanzaratu sa'atan wa sa'atan wato wani lokacin ana bikin duniya ake tunawa da na lahira wani lokacin kuma sai a je gurin bikin na duniya wani hadisi al'imamu muslim ya rawaito shi faɗar shi da ya ce ribi'iyyin bi kasri ra wal usayyidiyu bi dhammil hamzati wa fatihi sin wa ba'da haya'un maksuratun mushaddada wato wannan yanda ake dhabt din sa kenan qawluhu afasna al azwaj wal aulad huwa bil aini wa sinil muhmalatayn afasna da ainun da kuma sin al muhmalatayn wadanda ba su da da ba ghafashna ba ba ghafashna ba afasna ay alajna wala abna muna ta kokuwa muna ta wasa da mata da kuma ƴaƴanmu waddai'at shine al ma'aish wato neman abinci rayuwa kenan na'am
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نظر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستذل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستذل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري na'am hadisi na ƙarshe a wannan babe shine hadisin abdullahi ɗan abbas allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa abbas ibn abdulmuttalib abdullahi ɗan abbas ya ce bainama rasulullahi bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya yayin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana tsaye yana yi wa mutane huɗuba wata rana idza huwa bi rajulin qa'imin kawai sai ga wani mutum kwatsam a tsaye ciccir a cikin rana ya tsaya ƙiƙam kowa a zaune amma shi ya tsaya ƙiƙam kaman wani soji fasa'ala anhu sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi tambaya game da kai wannan kowa ne ne kuma me dalilin da ya sa ya meƙi ya tsaya a tsaye ciccir faƙalu abu isra'il suka ce ya rasulallah wani ai abu isra'ila ne alkunyarsa kenan daga cikin sahabai ba wanda yake da wannan alkunyar in ban da shi kadai to malaman tarajum sun yi saɓani akan sunan shi waɗansu suka ce sunan shi kushair waɗansu suka ce sunan shi yusair waɗansu suka ce sunan shi kaisar waɗansu suka ce sunan shi ɗais an gane suka ce abu isra'ila ne nazara an ya kuma fi shamsi wala ya ka'ud wala ya stazilla wala ya takallama wa ya suma ya yi alwashi ya ɗora wa kanshi alwashi shika na farko ya yi alwashin an ya kuma fi shamsi zai tsaya a cikin rana inda ka ganshi a cikin inuwa to dare ne kawai saboda ba ko ina yanzu ya zama inuwa wala ya ka'ud sannan kuma ba zai zauna ba a kowane lokaci kawai shi a tsaye za a gan shi ikan duk inda ya je shi to shi ba zai zauna ba a tsaye kawai yake wala yastazilla sannan kuma yayi wa kanshi ba kancan cewa ba zai shiga inuwa ba inuwa dai irin ta maina inuwa ta mangoro inuwa ta kuka da sauransu duka ba zai shiga ba wala ya takallama sannan kuma ya alwashin ba zai yi zance ba kawai zai ja bakin shi tsit ya rufe wai suma kuma ya yi alwashin zai yi azumi zai dinga yin azumi faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama muruhu fal ya takallam mazala sallallahu alaihi wasallama ce kai ku ce mushi ya yi magana wal ya stazilla sannan kuma ya tafi ya shiga inuwa wal ya ya samu guri ya zauna wal yutimma sawmahu ya cika azumin shi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi wato a cikin wannan hadisin zamu ga cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato yayi umarni da abin da ya shafi alwashin da shi wannan Abu Isra'il yayi kashi biyu ne akwai alwashin da wato da'a ne ga Allah subhanahu wata'ala akwai kuma wanda ba da'a bane ga Allah to kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce man nazara an yutsi Allah falyuti'hu dukkan wanda ya alwashi zai yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya to ya tafi yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya to shine yin azumi azumi da'a ne ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya alwashi zai yi azumi to shi kenan sai ya azumi matukar ne bai kwashi ba abin da ya mai yawa yace zai dinga yi kullum kullum irin ya ce ya yi alwashin duk radda aka ce ya sabke alkur'ani to washe gari sai ya azumi kuma sai ya dace ranar da ya sabke alkur'anin washe garin ba ta daga cikin kwanakin da aka hana azumtarsu yanzu shi kenan sai wannan azumin saboda ɗa'a ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya rataya shi da wani aiki na alkhairi idan ya yi shi wai ce ya yi alwashi duk radda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi jika goma tashi tukum to washe gari shi kuma zai tashi da niyyar azumi saboda godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan wannan goma ta arziki da Allah ya mishi ya bashi jika goma tashi ta kanshi ya mallake ta ko ya ce ya alwashi duk da Allah ya mai kaza to shi kuma zai yi azumi to wannan kaga ya hada shi da aiki na alkhairi ko kuma kawai ya alwashi ya yi alwashi kawai duk ranar alhamis sai ya yi azumi duk ranar alhamis sai ce ni ban ɗauka muku ba dai ranar litinin amma don alhamis na alwashi sai na yi azumi kaga wannan wato alwashi ne wanda yake na alkhairi to shi kuma dama alwashi kamar yadda ma'aiki sallama ya yi hani game da yin shi na annabi sallallahu alaihi wasallama an nazaru qala innahu la yaruddu shay'an an gane ku to na gaba shine abin da ya shafi tsayawa a rana gaga wanda tsayawa a rana cutar da kai shi ne zai cutar da kai shi to idan wanda ya alwashin shi kuma zai saba wa Allah to wannan kada ya aikata shi yasa manzo Allah ce kai ku ce mishi ya shiga inuwa wanda ne tsaya a rana in ya tsaya a rana yau ko buhun ko buhu ne ka aje shi a rana ai rana za ta iya kashe shi barantana dan adam mai jini a jiki sai zaman to sai ana sai ana karo ruwa haka nan kuma ce alwashin ba zai zauna ba kawai a tsaye zai tsaya kikam haka nan ba zai shiga inuwa ba haka nan ba zai yi zance ba to haka waɗannan dukkaninsu ga baki ɗayansu wato as-sukutu fil umuri wato al-mubaha al'amuran da aka halitta wa mutum yayi shiru a cikin su to wannan kaga laysa bi ta'atin wala ma'asiyatin to amma shi manzo Allah ce ku ce mai yayi magana an gane sai kuma shiga inuwa wanda shi ma shiga inuwa wannan mutum ya ga damar ya shiga inuwa ya ga damar ya zauna a rana to amma idan ya zauna a rana za ta cutar da shi waɗansu lokuta inda sanyi ne in ya zauna a rana ita ce inuwar in ya zauna a inuwa ita ce ranar a lokacin an gane ko to sai ya zamanto alwashi da aka yi in ya dace da zamanto da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ne sai a cika shi yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira idan ya zama to ya saba wa Allah subhanahu wataala ne to kada a cika shi an tambaye Abdullahi dan Umar kamar yadda yake cikin sahihaini ar-rajulin nazara Allah ya ce alaihi yawmun illa samu fa wafaqa yawman nahrin aw adha fa wafaqa yawman yawma adha aw fitr wani mutum ne daga cikin tabi'ai alwashin cewa duk ranar da ta zo mai a kan kaza sai ya azumce ta to kuma sai ranar ta dace ranar sallah karama ce ko ranar sallah babba abdullahi dan umar ya ce to ya ce an umarce mu da mu cika alkawali alwashi idan muka yi an umarce mu da mu cika shi amma kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da azumtar ranar azumi ranar sallar azumi da kuma ranar sallah ta babba ranar sallar laya ya ce laƙar kana lakon fi rasulullahi usatun hasanatun aka yi ta maimaita mai wannan tambayar kawai abin da yake ba da amsa kenan shi dai alwashi an yi umarni da a cika shi amma kuma an yi umarni da a yi azumi a irin waɗannan kwanaki kenan ba za a cika ba ba za a yi shi ba wani hadisi da imamul bukhari ya rawaito shi abinda muka yi daidai allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana a karatu na gobe insha Allah ta'ala za mu tashi da kan wato hadisin Abu Abdullahi Abu Muhammad Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ta'ala ya kare yadda da shi da kuma wato abubuwan da suke ciki na fa'idodi wanda za mu cira insha Allah a ciki wa biya zalqadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk